الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقه قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya saki dawowa da mu a ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gabatarwa a wannan masallaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dura inda muka kwana ajiya wanda ajiya mun kwana a aya ta 69 ko wanda yau zamu tashi aya ta 70 kenan wanda ke je duk jiki je an karanta ta amma akwai dan sauran karin bayani da ya kamata a ce ya an iyat da shi yasa ba iyar ba shi yasa muka dawo da ita shine fadar Allah madaukin sarki wanda Allah yake gaya mana sifofin nan na muminai waɗanda ubangiji madaukin sarki yake cewa a su ne waɗanda bayan ya zano mana sifofin nasu cewa ga su su ne waɗanda ba su bauta ma wani abu wanda ba Allah ba sannan ba su kisan kai ma'ana ba su kashe rayuwar da wadda yake ba tare da haƙƙi ba sannan ba su yin zina wanda Allah yake gaya mana cewa to duk wanda yake ya aikata wannan aiki da ke magana su haɓa ma kaman bauta ma wani abu wanda ba Allah ɗin ba da kuma kashe rayuwar da bai halatta a kashe ɗin ba ba da haƙƙi ba da kuma zina to shine Allah ke cewa ya tanadar musu da azaba kuma za a lunka musu da azaba ɗin to sannan za su dawoma a ciki to amma sai Allah ya istisna'i cewa illa man taba sai dai banda wanda ya tuba wa amana sannan yayin imani wa amila salihan kuma ya aikata aiki na kware to fa ulaika waɗannan kam yubaddilillahu sayyi'atihim lalle ana Allah yana canza watan ayyukan da sun ka aikata mara kyawu su zama hasanatin kyawawa ma'ana sai ya zama zunuban su su ne za a canzawa sai su dawo su zama matsayin aiki na lada mai yawa kamar yadda muka dan bawa da karanta cewa kamar wani hadisi da yazo wanda Imam Muslim ya ruwaita daga Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa watan ya san wani mutum wanda shine na ƙarshe ga shiga aljanna kuma da wanda yake na ƙarshe daga hita cikin wuta cewa wani mutum ne wanda za a zo da shi ran tashi alkiyama za a zo mai da kananan zunuban shi da ya aikata bayan an zo mai da suwa to daga nan ne sai a a bi su dalla-dalla sai a tara mai a tabbara mai gashi kasan kayi kaza lokaci kaza kayi kaza rana kaza da kaza to karshe bayan duk ya gama ganin da duk tarin zunuban sun yi mai yawa zai ga cewa dai yanzu kusan kamar dai a shi kenan wuta kawai za a sashi to amma daga baya sai ubangiji mu dauki siki sai ya ce mashi to yanzu waɗannan zunuban naka gaba ɗaya duk an mayar maka da su walada duk duka to har muka ce shi ne daga nan wannan lokacin sai dai kawai ya ce to ubangiji ai ma akwai sauran su zunuban waɗanda ba a faɗi ba kaga sannan zai tuna tawa cewa to akwai saura fa da ko da farko kaga in cikin waɗanda an kawadin ma inda ya san hanyar da za bi dan dade wasu da yi amma jin an ce do an canza su an bai da su lada gaba ɗaya to sai ya ce ubangiji ai akwai sauran wasu waɗanda an ba hudi fa to kaga wannan saboda fadala ce ta Allah saboda ubangiji madaukin sarki ba wai abin da yake da bukata ya sa bayan shi wuta bane ba haka bane yanda ka san uwaye watan suna tausan ɗaya to shi ubangiji ya yi tausayin al'umma ya yi tausayin halitta shi he da wanda uba yake tausayin ɗiyan shi ko kuma uwa mace wata ke tausayin ɗiyanta to ubangiji ya yi tausayin bayan shi he da haka nan don haka ubangiji maɗaukin sarki ba wai yana son duk ya sa bayan shi cikin azaba bane ya sa su cikin wuta ba ko alama iyaka dai abubuwa ne waɗanda shi ɗan adam ne wani lokaci da yake bai iya kama kan shi dole ne sai ya tayin abubuwa waɗanda za su jawo jawo matsala ɗin wanda har za su kai a ce sai an sashi wuta ɗin amma in ba don haka nan ba shi ubangiji madaukin sarki to ba ya son haka din don haka shi yasa sai ya zama Allah ya ta kawo abubuwa daban-daban waɗanda zaka ganin a kawo ayyuka waɗanda sai ga aiki dan kadan ka ji ubangiji zai baka kaza zai baka kaza zai baka ga sunan wato saboda me saboda wajen dai kadda a ce dai a shiga wuta din wannan a shi yasa kaga ubangiji wadanda suke kawo cewa to za a sanya waɗannan ayyukan nasu gaba ɗaya a lahira din za a miya budin duk za a canza su zama kyawawa din to shine wa kana Allahu ubangiji bai gushi ba wanda yake gafuran shi mai gafara ne rahiman mai jin kai kaga ta wannan ne za ka gano cewa ashe duk abun nan za ka ganin masu rabon wuta suna ta rabon wuta ko shi ka san wani ya zo azina shi bai da aiki sai rabon wuta ko shi eh wani dan wuta ne duk wanda ya kaza dan wuta ne dan bid'a ne mushriki ne ga sunan dai da mu ce maka mushriki ai magana wuta shikenan da ya ya kai wuta kenan to ire ne waɗannan to zaka isko ashe duk wannan harmagiya ce akai ubangiji shi rahama ta yawa gare ta saboda haka kuma ubangiji yana cewa watan rahama ta tarin jaye hushin shi ta rigya hushin shi saboda haka in kaga Allah ya sa mutum cikin azaba to abin yayi nauyi da yawa kamar yadda ka san dai uba ko uwa in ta sa dan da cikin wani abu ko kaga a ce uba har ya kai kila ya bugi dan dan shi to in ka bincika abin da yayi nauyi da yawa to balle Allah madaukin sarki to wannan shine sai yasa ubangiji madaukin sarki ce to sai dai wanda yake ya tuba saboda ita tuba din nan abu ne wanda Allah yake so wanda watan duk abin da mutum ya aikata komai girman laifin da mutum ya yi to in ya tuba Allah zai yafe mashi saboda haka shi yasa wani hadisi yake cewa ma at-ta'ibu min az-zambi kamar la zamba lahu shi duk wanda yake tuba ga zunubin da yake yi kullum mutum ya gashi yana yawan tuba ga Allah kuma da niyya kyakkyawan niyya amma to shi wannan mutumin kawai ma wanda bai da zunubi ne amma ba a so ya zama kana tuba kuma da gangan ka san ko ma za ka gobe ba wannan bai yi ba a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai tuba kuma ya sani irin haka nan ya tuba da gangan ya koma to wannan matsayin yana wa Allah ba'a ne kamar yana wa Allah ba'a ne gudu wanda yawa Allah ba'a kaga abin yayi nauyi da yawa ko to dan saboda haka sai zama kai tsaye abin da ake bukata dai sai mutum ya kokari ya kiyaye sharuɗan nan da an kaje mai hadari yana cewa shuruɗu tawbati annadamu ala ma fata wan niyatu Allah ya'uda ila zambin sannan wa ayatul kal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha waɗannan su ne waɗanda ake bukata sharuɗi na tuba a idan mutum ya tuba din na farko ya rika yin nadama ya ta tunanin kai gaskiya bai kyauta ba wannan aiki da ya ta jin tunanin zai bai kyauta akan wannan aikin da ya ba shine ya tuba daga abin da yake aikatawa din sa'a yana dama akan abin da ya aikata sannan kuma yayi niyya kuma ba zai ƙara koma wannan zunubin ba ya zama cikin zuciyarsa ya ya sanya gaba ɗaya ba zai ƙara maimaita wannan zunubin da ya ba sannan kuma a lokacin da yake cikin wannan sabon kuma ya dakatar da shi ya bari wai ma'ana shine kamar yanzu misali sai a ce mutum yana cikin shan giya ne sai tunanin ai ya kamata ya tuba ya bari to a daidai wannan lokacin sadda kicin to ya aji kwalbar tukun in bai iya shanyawa ba kai ya ce to bari ya tuba amma dai bari iya shanya abu ta misali an fahimta to shine wa'ayin turuk da ma'asai tafi sa'ati hadin ya zama ya ba su a lokacin da wata yake cikin gabatar da shi wannan saban da yake aikata hadin to wannan shine abin da ake magana jiya mun karanta magana shi wa shi shi kuma wannan wanda yake shirye na Hamza radiyallahu anhu akan yanda sun kai shi ma to nan dai ubangiji madaukakin sarki ya tabbatar da cewa watan zai yi yana yana watan zai gafatawa ga duk wanda yake ya tuba din to sai a ta gaba ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa man taba don haka duk wanda ya tuba nan ne ko wa amila salihan ya aikata ayyuka kuma na kwarai to fa innahu yatubu hakika wannan fa innahu yatubu ila Allah lalle wannan mutumin zai koma ya koma zai koma ne zuwa ga Allah mataban komawa wai da ma ko can ya tuba ma'anarta at-tawbatu ar-ruju'u in ka janci a tauba ma'ana wai ka da kana aikata wani aiki wanda ba daidai amma yanzu ka dawo ka bar wancan aikin ka koma wani na daban ne to shine ma'anar tuba da ma wai dawowa daga barin aiki wanda yake na swaba ma Allah mutum ya koma zuwa ga aiki wanda yake mai kyau to shine ake shine dama ma'anar tuba din kucin to nan shine ubangiji madaukin sarki yake magana cewa a don haka duk wanda sun ke wannan to sun koma ne zuwa ga Allah madaukin sarki to sai kuma Allah ya ci gaba da bamu sifa su masu imani da cewa wallazina wallazina la yashhaduna zura wa idha marru bil lagawi marru kirama
to sai Allah ya ce wallazina har yanzu su mu'minan nan su ne waɗannan la yashhaduna zura wanda ba su halalta ba su zuwa inda aka manganu na ƙarya ba ruwan su da magana ƙarya don haka shi yasa kasan ita ƙarya ma tana daga cikin wata abin da suke manya-manyan kaba'irori kuma sifa ce ta munafiqai ta alama ce ta cewa mutum munafiki ne saboda ayatul munafiqi salasun idza haddatha kadhaba da da zalan mutum yana ƙarya to wannan sifa ce ta ta munafunci kuma ana cewa watan ita ƙarya din nan wata rana an taba samu wani mutum ne wanda ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to shi yana son zai musulunta amma sai dai akwai waɗansu matsaloli da akwai cikin musulunci wanda shi duk bai yi masu na farko dai an ce musulunci ya hana yin ƙarya na biyu kuma musulunci ya hana yin sata na uku musulunci ya hana shan giya na hudu musulunci ya hana yin zina shi kuma waɗanga abun bai iya barin su kuma yana son yin musulunta to yanzu za a yi kenan shi bai iya bari waɗanda abubuwan kuma gashi musuluncin ya hana kaga kenan yanzu iya musulunta cewa za a hujjo da ya basu shi kuma sai ya ga bai iya barin su yanzu ya za a yi kenan kuma yana son yin musulunta to sai manzo Allah ya ce to ba matsala ai sai ya ce yanzu ina baka shawara abinda za a yi sai ka bar guda daga cikin su kawai in ka bar guda sai ka ci gaba da sauran ba matsala amma sai ka musulunta din ya ce to shikenan in dai guda ne zai iya dan gwadawa ya gani ya ce don haka yanzu abinda za a yi sai manzo Allah ya ce mai to yanzu abinda za a yi ka bar ƙarya kawai in ka bar ƙarya sai ka ci gaba da sauran da aka yi an shi musulunci ne ya ci gaba da sauran abuwa na ƙarya ɗin zai bari ya ce to ya yadda ya yi imani ba ya yi imani to ƙarshe to shi ne kaga yanzu an ba shi damaki ne ci gaba da zina da shan giya da kuma sata to aka zo bayan ya yi alkawali yanzu shi kina yawon annabi alkawalin ba zai ƙara yin ƙarya ba shi kina ya zo to lokacin sai ya zo zai yi wurin sata to wajen sata ɗin bayan ya zo gashi har ya shirya ya kuma ya gama samun sa'a ya samu abin da zai ɗauka ɗin to sai dan zama na dai wani tunani yanzu abin da yake tunane shine a yanzu ba mamaki wata rana in ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai iya kila su zauna suna hira daga nan cikin magana su kila manzo Allah na ya tambaya ta yaya shin ana na ana yin sata ko kore yace to kaga in yace eh lalle yana nan yana yi yayi huruci da kanshi kenan kaga hukunci za mai na sata kenan kuma in yace a a ya bari kuma ga ya bai bari ba ya karya kuma kuma ga shi ya yi annabi alƙawarin mai ƙara ƙarya to sai tunanin waɗanga abuwa yanzu matsala in yayi sata ga kuma yawan ga abu yana aibiwa sai ga kamata ya dai gara hankuri mai ita satin nan dai ba ta kawai to sai koma wajen magana shi ma shan giya shi ma ya shirya ga giya ya zo zai sha shi ma sai ya tuna yanzu har yanzu dai ga matsalar dai yanzu in ya sha giya in ya zo annabi ya tambaye shi yaya magana shan giya ana na ana yi in ya ce mai eh yana na yana yi ana iya mai hukunci na shan giya fa in kuma ya ce a'a ai ba ai kuma ga alhali yana ne yi kuma ya karya kuma ga shi ya alƙawarin bai ƙare bai ƙare yin ƙarya din shi ma ji tunanin cewa kai an yarda shi ma shanke gaba yiwa shi ma zo wajen zina shi ma duk haka nan to kaga gaba ɗaya sai ya zama abun bai yiwu ba to sai ya zo bayan ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa annabi na ganin shi kina sai ya murmushi sallallahu alaihi wasallama to shine sai yake ce mai kai amma wato na gane manzo Allah kai babban likita ne kai da kan zuga shi ka bani magani guda amma duk yawar kan mana cutuka na gaba daya wai ma'ana shan giyar da ya kai da satar da ya kai da kuma zinar da ya kai an ba shi magani guda da barin karya ga shi ya san ya shi yanzu duk ya basu din to kaga sai an gano a shi kenan karya ita ce duk umul abaisin gaba daya komai kenan kaga ita ce wadda za ta kawo komai kenan da ka in mutum zai riƙe gaskiya to za ka yi isko kenan duk wani abu na sa'a Allah da wani mutum ya shi din to shi yasa kaga Allah na sifanta sifan mu'minai yana daga cikin sifar su shine watan ba su karya shi ne wala shadula zura ba su yin shaida a ba wasu sai ga jana shaidar zurko wai ai kaga ko da da Hausa da shaidar zurko ba na wai abinda na ƙarya ko kaga ko kuma abinda mutum ba gaba ne an kai baji ya dan labari din da jiya bai sani ba an ƙara ciki ko ba ai ƙari ba ne sai ta ta ba da labari haka nan kaga shaidar zurki nan to ƙarshen ta dai kaga duk ƙarya da za ta zama din to shine Allah yake cewa su sifa ta mu'mina ba su wannan din sannan wa idza marrubil lagawi idan za su wucewa inda aka wasu maganganun banza wanda bai kamata ba shine alkalam alqabi wurin maganganu wanda suke miyagu marasa kyawu marruki raman za su wuce suna masu kawar da kai a wurin ma'ana shine sai ya zama idan sun ka zo za su wuce sun ka ga ana wasu maganganu wanda bai dace ba la'alla cin naman wani da ake yi ko kuma su zage zage da ko abubuwan da wanda ba su kamata ba haka to za su kawar da kansu ba kwata kwata ba su sani ba saboda ka'ida shi in mutum ya ji ana maganganu na banza ya zanna ya tsaya saurara ko bai ce komai duk su tare da su gaba ɗaya duk ɗaya ne duk tare ake don haka shi yasa sai ya zama in ana yi to in kana dama in dai baka da dama da zaka hana waɗannan mutanen ko ka kore su ba wurin to kai ka tashi ka ba su wuri shikenan amma in ka zanna kai ma kana saurari abin da aka faɗi din to kai ma wani hukunci ko gura zaka fala ta qa'udu ma'ahum Allah ce hatta yakhudu fi hadithin ghairihi kakko a tsaya inda suke sai sun sun canza wata magana mai kyau sannan sannan mutai dawa amma in dai ba haka nan ba to yi mutai zauna ana yi tare da shi na ji to shi ma duk hukuncin su guda da shi da wannan din to shi ne suna wucewa wato suna kama kansu suna kauda kansu daga manganun banza sun kaji ana yi shi ne marruki rama sannan wallazi na kun والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا
a tunan da ubangiji a yace wallazina la yashhaduna zura to a wannan kaula zur din da ake magana shine kamar yadda an kai magana cewa ƙarya ko kuma fasikanci ko kuma watan wararen zama na banza inda aka aikata aiki waɗanda ba masu kyau ba duk da yake wasu malama sun ce ma shirka ake nufi da shi wannan a kaula zur din shine bauta mu gumaka ma'ana sannan wasu kuma sun kace abinda ake cewa shahadatu zur din shine ƙarya da gangan mutum zai zo ya karya daga kamar yadda ya zo a cikin hadisin da Imam Bukhari ruwaita cewa daga Abu Bakar ta radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir manzo Allah yake cewa ba ku labarin cikin zunubai wanda duk yake su girma to shine manzo Allah so uku yana faɗi wannan kalma din sai sahabbai sun ce bala ya rasulullahi haka ne ya manzo Allah ga ya mana menene waɗanda cikin zunubai wanda fi su girma gaba daya to shine sai ya ce na farko ashirku billahi mutum ya bauta mun abu wanda ba Allah ba na biyu wa kukulwa da daina saba ma uwaye mutum ya ki biyayya ga iyayen shi to aka ce lokacin manzo Allah na gincire ni lokacin sai ya tashi zaune sannan sai ya ce to ala wa qaula zuri ala wa shahadati zuri sai ce sannan da shaida zur da kuma ma'ana shine yayi kaman magana ta ƙarya kenan sannan wa qaula zuri da kuma maganganu da suke na ƙarya shahadatu zuri da kuma qaula zuri to shine sai manzo Allah ce to sune wai nan abinda malamai suke cewa saboda don gwadin muhimmancin ita ƙarya din wata girman ta ya kai shi yasa kaga manzo Allah yana gincin ne ka bayana amma da ya kai ga wadin ƙarya sai da tashi zaune cikin don ya gwada girman cewa to ita ƙarya humuni gari ta da yawa to amma yanzu kaga ita an kamar abu ne mai sauki ko ina Bridget wanda ko ta wani yanzu kana kiran mutum yanzu Abdullahi kana yana zaina shi baka ina wuri kaza kuma alhali ba ya wurin ka gani duk kuma ga sunan abuwa ga sunan amma tun da ƙarya kaga kusan saba alƙawari kusan duk da dama abu gudanar da shi da ƙarya domin yanzu misali sai mutum ya ce ai da ƙarfe kaza insha Allah zan zo a yi kaza kuma ya san ba zuwa zai yanzu lokacin ba ai kaga ƙarya ce kuma da saba alƙawari ba duk sun game wurin a yanzu kaga ba mu zama irin wannan din ba African time gaba ɗaya ko wai ana son in ana son yin abu misali yanzu irin irin a ce ƙarfe uku aka so ai sai a ce to a ce biyu da rabi ko kaga yanzu ma aka na kai wai dole kaga sai kuma an san wai sai uku din kaga tun na ayyami kenan ka ƙarya ta shiga to da abubuwan gasu na an mai da su abu masu sauki shi ka ga muqaddiman nan wadda watan shi mai hadari ya kawo harko watan karatu ne wanda mai zuhi wa muqaddiman da ya fara kawo harko na abubuwan da ba su halatta ga mutum kaga ai daga ciki ƙarya tana ciki mako wa ya haramu alaihi al-kadhiba yace ƙarya ta haramta gare shi shi mutum wanda yake baligi to kaga waɗannan abubuwan da ya zano ya zano abubuwa masu yawa waɗanda dukkan su marasa kyawu wanda inda mutum zai tsare su shi kenan ya gyara rayuwar shi ta gyara da kyau kenan to sannan a don haka abin da dai ake magana nan dai kai tsere to kadai mutum ya zo yana kallo shi kada ya rika haɗin manganu na ƙarya din sannan kuma kada ya rika tsayawa yana sauraron waɗannan manganu na ƙarya din sannan da ubangiji wa rike cewa idza marrubil lagawi marruki raman su kuma cewa in za su wuce wajen da ake manganu wanda ba su dace ba za su wuce suna masu kawo da kai ma'ana ba su saurara shi ne ma'ana shi ne wai ba su halarta wurin su zauna wurin ko da sun yi iskuwa ne ba su zauna wurin ba su saurara abin kawai za su wuce kamar yadda ibn abi hatim ne ruwaita da ibn mas'ud daga ibn mas'udin cewa wata rana shi abdullahi bin mas'udin zai wucewa sai isko suna ta irin wasanni na banza wanda bai kamata ba haka nan sai kawai kawai da kanshi bai tsaya ba kwata kwata sai wucewa sai to bayan ya wuce ne shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai laqad asbaha ibn mas'udin wa amsa kariman yace yace hakika ibn mas'udin ya ya waye gari kuma ya marice yana kariman tunda ai maruki rama ko wai saboda ya kawo da kai ne ya isko ana wasu abubuwa masu kyau bai tsaya wurin ba ya wucewa sai kuno to wannan shine ake magana cewa a ana buƙatar mutum ya zama ya kiyaye waɗannan nan da sifa ce ta mumini kaga in mutum na so ya zama mumini din fa to ya kamata ya sifantu da waɗannan sifofin fa da ka sifantu da su shi kenan mutum ya zama mumini kenan kamar yanda wata waɗannan ayoyi suke nuna waɗin sannan sai ubangiji barakin sarki ya ce har yanzu su muminin nan su ne wallazina su ne waɗannan idza zukkiru idan an kai masu wa'azi bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijin su lam yakhiru ba za su faɗi ba alaiha bisa ga waɗannan wasan ba za su faɗi bisa ga ga jinsu ba ko kuma ga haɓoɓinsu ba alaiha summan ba za su haɗa suna masu kurame ba wa umyanan kuma sannan ba su haɗa suna masu makahi ba wai ma'ana yan kai masu wa'azi za su ji shi wa'azin da kunnuwansu kuma ji na neman fahimta kuma su gane sannan kuma za su kalli abin da kuma kallo na fahimta na aiki da shi ya wai shi ne ma'ana ne ya zama za su in sun ka jiya abin ya shiga a cikin kunnuwansu kuma har cikin zuciya sannan kuma lalle za su yi aiki da ma'aikaci shi ne ma'ana ɗin cewa idan sun ka an kama su wa'azi da ayoyin ubangiji sannan lamirkin ru alaiha ba za su fada a kan watan su waɗannan ayoyin ba sun man suna kurame ba wa amiyana suna makahi ba bal kharru sami'ina za su kasance dai suna masu ji naziri da kuma sannan suna masu kallo gani muntafi'ina wanda suke masu amfani da duk abin da za a ga musu din wannan sifa ce ta mumini amma duk wanda za ka ganin cewa dan zai je an ci abu kaza bai da kyau a wurin wa'azi ba zai bari din ba to wannan bai karba su sifa ta mumini ba wanda an mumini shi dama ko can fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minina dama ko can haka ubangiji dama ko can ayi wa'azi watan shi wa'azi muminin da yake amfani to shi yasa za ka gana ba yana da hadari wani za ka gaba ɗaya ma inda aka wa'azi bai masu yazo wurin saboda ganin yakan in yazo kila za a faɗi wani laifi nashi wanda ya kai wurin kila sai sai ta ganin baka ba kowa san laifin ya kai don haka kawar da shi ake ko kar a yana wani da ake cewa wai wata wai bihin lata ta shigo gari sai isko wani mai wa'azi yana wa'azi to sai yana ta maganganu game da mata waɗanda suka aikata abubuwa marasa kyau tsakaninsu da majansu duk mace mai yin kaza ga azabar da za a yi mata duk mace sai ta ji ana yi ƙarshe bayan an gama sai ta koma gida bayan ta koma gida wai sai ta cike ce mijin nata to wai kai shi ke na ashe duk inda mun kai hada da kai sai ka cika hada ma da wai ta aza ko hada wani ya hada mai aza ta kai kamar zuwa ne yayi wai shi hada ma da yayi shi yasa ba da san wa'azi ne ya kama wani ba ka san to shi mutum yana abu misali to yan kai sai ta ganin kamar da shi ne ake to shi ko alhali kawai karatu ne kawo ne to shi ne to shi yasa wani lokaci shi wani wanda ya san bai da hidi dumuru shi bai ma so ya zo wurin da aka wazin saboda gani ya kai an ka zo wurin kamar an san yana yi kuma duk inda an ka kai wata magana ana ta ya zama yana aikata abin duk jini kai kamar da shi din da yake sai ya aza kamar shi mai magana kamar ya san yana wannan abin da shi yake to alhali kuma ba haka ba yake ba to kaga sai a yana wancan kenan ko daga sai tana ganin cewa kamar ai shi mijinta ne ka zo ana faɗa mashi wannan malami mai wa'azin shi a dalilin da an ka kamo an ka ta wadin galahinta galahinta ne sai ta aza kawai ita ɗaya ce kama misali to to kaga wannan a sifa ta mu'minin su ne waɗanda ka kokari na zuwa wajen inda ake saurari na wa'azi kaga amma yanzu a ga abba gaskiya sun yi nisa da yawa sai kaga ba wai ba wai irin yan zamani yanzu misali kamar a ce yan mata da ake magana na zamani ba su da dama sun yi sun waƙe waƙe na soyayya kurum mafi yawanci ga wayansu zaka su ne a gaban su kurum har ba ma kowa shi ma ko da cikin waƙoƙin ma ba ma kowa zaka samu da wani waƙe na yabo ba haka na misali ba na bege ba zaka isko ne na soyayya ne mafi yawancin su sai kallon sai kallon fina-finai kuma to amma wanda a matsala ai shi kai ne wanda oban bai kola ba shi ma kai ne tunda shi ma kai ne ba zuwa wurin wa'azi misali waya ta shi magana ya samu ya zamba ta da wa'azin ciki to ina za a ci lissama da ya ta yi misali dole sai ta dan kiyaye don sanin wasu abubuwa da dokoki kuma su wani waɗanda abubuwan da ka gani ana iya amfani da su wani lokaci wajen mutum ya zama bai yi fa'ida ko ba hasara ɗaya cikin su kuma za ka iya ƙaruwa da su ba domin yanzu misali waya ana sa mata memory ana tura mata abubuwa daban-daban za ka iya amfani da ita wajen ƙaruwa a cikin addinin ka tun daga karanci karanci nan barkatai da yawa in kana da bukata sai ko da karatu an yi daidai wanda baka san da shi bane kila ma baka baka taba sana yin shi ba sai ka same shi tawa dai kishi ne ka saurare shi arafa in kuma wanda yake na kallo ne shi ma haka ta ma sai a ga mafi yawanci ba can ne mutum ka mai da hankalin shi ba sai a ga mai da hankali kawai dai na waƙoƙi kurin dai na zamani kawai da soya shikenan kurin sai kallon fina-finai waɗannan su kuma suna ɓata lokaci gaskiya mafi yawa gaskiya kalamcin zurfawa wajen neman ilimi da ɗalibtaka shi yake kawo haka nan duk wanda ya ɗanyi so mai yanzu wajen harka ta ilimi misali na neman ilimi ga za ka gaba cika sun ɓata lokaci ne wajen irin waɗannan abun ba da wuya ya zauna ya zo yana cikin lumfi na finai da wahalar gaske amma yanzu inda kamar waɗanda ‘yan boko na sun sani irin wanda suke sun wuce babban makaranta misali game da sakandare an sani in lokaci musamman jaraba ta zuba magana kallon fina-finai ko wani abu duk ajiya suka yi sai a koma karatu kawai duk mutum gane ka ya ɓata lokaci to ka gani ya hakan gashi yasa sai ya zan sai ga mutum hankalin shi gaba ɗaya iyaka ta yazo yayi duk wannan abuwa sallah iyaka da iya kokari dai in sallah ta ya tashi yayi kurin shikenan to kaga gaskiya an samu rangwame gaskiya bai ba irin wannan ya kamata a kula shi wa zidin nan to abu ne wanda yake gashi nan alfa duk hujjoji ne na Allah kawo wadan ga wayan an ka samu da kwamfutoci da sauransu duk hujja ce ga mutum in bai aiki da su ba tunda dai yanzu misali ina inda mutum wani irin kalar wa'azi yanzu zaka nema wanda ba ili ne da wuya ya zama ga wata mas'ala wanda cikin wa'azi ba taɓa yin wa'azi akan wannan abu da wuya sai dai in baka son ka saurara to wannan kan mafi yawanci shi yasa kaga su masu kwamfuta ba ba su ka tsaya aje wa azuzan ma haka na sosai sosai ba saboda sun san ba a cika zuwa a ci a tura su ba an tura fina-fina da yawa to kaga abubuwan da sun yi nafi da yawa to Allah gyara mana to shine na Allah ke magana sifan mu'mina su ne waɗanda idza zukkiru yanka masu wa'azi bi ayati rabbihim da ayoyin ubangiji to lam yaskuru alaiha summan wa imana ba su afkawa akan waɗannan ayoyin suna masu kurame suna watan bakahi ga su sannan sai Allah ce wallazina yaquluna والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريات قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تهية وسلاما
a sai Allah madaukin sarki ya ce har yanzu wallazina su sifan nan ta mu'mina su ne waɗannan ya ƙulu na waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina ka yi baiwa gare mu daga matanmu wa zurriyatina da zuri'anmu baki ɗaya ƙurrata ayunin ka ba mu waɗanda suke sanyin idanuwa shine bi an narahum magane su muti'ina lillahi masu biyayya ga Allah wai ma'ana suna gudi da sha'awa a ce ɗiyansu sun zama na ƙware masu addini to sannan amma abin makarantawa ne an sani kuma duk wanda yaro zai tashi ya gane shi ne zai yi in yaro ya tashi ya ga shi uban da ko kuma har da uwan mamaci musamman in addini ne gaban su to insha Allah za ka isko ko da zai shi ma zai kula da addinin ma sai dai inda gaba ne da kila in ya tai unguwa inda bariki wani wuri inda yake addaba ana abuwa na marasa tarbiyya sai dai in can zai dauko misali amma in dai ba haka nan ba in dai abin da ya tashi nan gida za ka isko duk abin da ya ga ana shi ne tashi shi a shi yasa za ka ganin misali karamin yaro in za a ga ka kula da kyau inda za a ga wadda mai kama a ce uwa ta mai kula da yawan sallah cikin lokaci ne to za a ga yaron yana yana aita wasu ga to shi ma sallah ce za a yi misali wai saboda ya gani yadda uwa ta take yi ka gani ko kuma sai a ce ai kai mai kokarin zuwa makaranta ne ko kuma koda makaranta makaranta bane kai mai kokarin zauna ne kai nazarin karatu misali ko qur'ani ko wani karatu daban za a ga shi ma yaron in yana da za ga sha'awa yake shi ma ina da ya dauko littafi ya zo ya zanna kana ya kila kana da tafa ma da ka isko shi da dauko ta ya zanne kamar yana karatu da misali to duk wannan ne wai saboda me ya gani ana yi kenan to shi yasa da ma ka ji mai risala na cewa arjal qulubu lil khairi ma lam yasbiqi sharru ilayhi ita zuciya da ma ko ta ka tashi misali ta yaro matsayin hanko take ba komai ciki fa to a lokacin duk abin da an ka sanya ciki shine fa zai zai zanna kaga in an sanya ma yaro abubuwa kyawawa ciki to su za su shiga in ko ba a riga an ka sa abubuwa masu kyau ba to karshe abin da zai bi wawa yaron nan daga baya ne zai tsince su abubuwa sanya cikin zuciya to kaga da zaran ya zama amma in ya zama an samu wasu abubuwa sun kafu masu ƙarfi masu kyau ciki to gaskiya da wahalar gaske sai an sha waya kamin wani abu mara kyau zo shiga din wai malamai suna bada misalin cewa inda za ka tabbatar da hakan ai inda kamar yanzu a ce ga ɗakuna irin hakan ga bakin titi misali sai wasu su zo su zauna a cikin wani ɗaki su rarraba karatun ƙur'ani suna ta karatu misali da ƙur'ani sai a yi daidai su kuma da ba wuri ne wanda yake na mutane kala daban-daban akwai wasu kuma abin da aka bansu kawai shashanci ne aka bansu kawai shaye-shaye shan giya da mata da sauransu misali sai sun ka zo za su yi waɗannan abubuwa nasu marasa kyawu suna zuwa wai sai sun ka isko ɗaki suna leƙa sun ka isko ana takara sun kurani wai suna shiga ɗakin ballai ko kaga shiga ba su shiga sai su canza wani wuri to shine wai ma'ana haka nan shi ma zuciya yaro take duk abin da an karya an kasance ciki din to in wani abin ya shigo din mara kyau da ya tawo ya leƙa sai ga bai ga wurin zama ciki ba za ka ba zai zauna wurin ba to wannan shi yasa kaga ana buƙatar ya zama an ce wata an kiyaye kaga akwai hadisin da yake cewa ma hibzul gulami sagiri ko kan naqashi fil hajari shi yaro in ya riga ya sa a cikin zuciya sai kiyaye shi to da kasan kai rubutu ne ga dutse ina ganin an ka rubutu daga dutse misali ba a rubuta da tawada aka nufi ba ko wani abu ba ma'ana shi jikin dutsen ka gane ya zama shine zaka kamar an sha su minti sabo ai kaga in yana sabo ran da aka sha kaga kana rubutu bisa gare shi ko to wai shi aka ne misali in za a yi rubutu ga dutse da irin haka nan din babu ran da zai goge ba yana nan tabbatacce to wai shi ma yaro haka nan duk abin da ya riga ya sanya cikin zuciya ce to yana nan yanzu ka auna gani yau inda za ka san cewa akwai wasu abubuwa ko da irin karatun da mutum ya yi can da wurin ne yana karatun allo misali za ka samu duk wata surawa da ka san ka iya ta sosai sadda kana dan karmi kwarar da waya kamance ta za ka ji yanzu tana nan to ka gani to shi yasa wai saboda kasancewa ta wannan kana yaro ne ka sanya da ciki to ba ya gogewa amma shi kuma in mutum ya riga ya girma ko ya ce ba da ma'a kamar koto shi kuma wanda ya ce kan na kashi alal ma'a kamar kayan rubutu ne bisa ruwa shi kan kana rubuta ai ba su matsa ko to ka gani to shi ne ma'ana shi ba shi yasa kaga ganin iyaye suna matsa ma musamman wanda sun kasan muhimmancin karatu suna matsa ma ɗiyansu a kan dole sai sun je sun yi karatu shi ko yaron sai ta ganin ka matsa mashi ya ta jin bai jin daɗi da an ce taimakon ta bai ta ganin damuwa ƙarshe kaga in bai yi ba me ka faruwa sai ya girma sannan daga baya tana dama shi ma yanzu yana da wahala a samu wanda bai yana dama misali ya ji shi gaskiya kan sai su tuna da wasu abubuwa da iyaye shi sun kai ta mai lokacin la'alla an dauke shi ne an kashe wani gari makarantar ko ko nan gida ne yake amma ana shi sai daga baya mutum ya tashi haushin rashin ko sai ta ganin cewa yanzu ka gani lokacin sannan ana tura ni in je amma in tiya ta bido ko in tiya ta wurin wasa kaza ko mene ga sunan dai misali to kaga wai na dama ce aka masa da bata da wani amfani yanzu tunda yanzu kaga ko ka so ka yi din kuma sai kaga abin kuma wahala zai zai yi wahala wayo sun so su yi yawa kan to ana iya sai a zo kaga ana yin ko ana yin za ka ga riƙewa shi kan shi ma za su zama aiki duk da yake in za a dace a tare kuma abin zai yi amma sai dai za a sha wahala ne ana cewa kamar yanda wai wani ya taba zuwa wasu ne sun kaje wajen wanda ya je makaranta sai je wajen karatu ya je ya yi zama ya yi zama kai bai dai samu karatu ba ya ya so karatun nan kuma sosai ƙarshe da yanki shawara kawai da ya dawo gida shi kenan kawai ya dawo bisa hanya ya dawo sai ya zo ya isko wani wuri ana ibar ruwa ga rijiya haka sai ya tsaya irin kasan rijiya daga sannan don haka aka yi dauri sai da ya ci kurin ko ko taya ba a san yawa to kasan kuma za ka ga kaman nan ga ici za ka ga alamun igiya ko duk tana yanki ita to misali ka ga kama wannan ɗin duk sun yi zurfi kuma shi da shi kuma sai ka tambaya ce yana mamaki ya an kai ici nake hakan ga sai ka ce mai ai ibar ruwa ne da aka yi igiya ce wadda aka yawan ja wurin shine ta yi haka nan shine sai yake cewa yanzu shi igiyar da aka ja ruwa ita ce sai masu hakan ga shine in ka ce mai sai ce to lalle ko ya gano kenan lalle in ko na ce zai karatu tunda kaga igiya saboda yawa da kullun gashi ta zo ta yanke ici yayi haka to shi ma karatun na fayo da kullum in an ka rike to shi ma ko zai shiga kenan fa to to saboda haka amma wanda matsalan zo wanda yake kawo matsala sai ga karatun ya ki tabbata saboda gogawa ga mutum wai mutum shi sun yake cikin shekara guda sai ya zama malami ba haka ba yake ba gaskiya duk wanda za ka ganin ya zama wani abu a cikin karatu din ka auna ko na boko misali kamar ajin addini gefe ko na boko za ka ɗaukawa shekara nawa mutum yake kame ya san wani abu a cikin boko ka duba gani kuma mutum shekara shida yana firamare in ma bayyana zuri ba ko shekara shidda ya koma sakandare tun daga jiniya zuwa siniya kuma shi ma shekara shidda shekara nawa kenan sai ya shekara goma sha biyu sannan ya ƙara sakandare kuma ko turanci kiki bai ɗaya ba koko sai ya wuce makaranta ta gaba ne sannan har zai dan fara sanin me aka ce ba bokon daidai kaga ya shekara goma sha biyu amma mutum sai ya ta ganin shi yanzu bai ɓata lokaci karatu ne da tafi shekara goma sha wani abu yana yi sai ya ta ganin duk ya gaji kai shi so ya kai da cikin ɗan lokaci wa ya abin bai yiwuwa wannan bai ma yiwuwa to ai karatu faɗi gare shi tun da yanzu misali an ka tona ne sai ka ga littattafan da ake kenan na koyon karatu farko da malamu suke fara koya a zaure qawaidi hadari ashimawai su qurtabi su iziya su ta'alimi su bin rushd su a da sai ka isko ƙananan littattafai ne waɗanda misali ba yawa gare su ba amma sai ka ga mutum kamin ya gama wancan ya gama wancan ya gama wancan lokaci za a ɗauka to kuma ballan sai ka ce kuma sun haka kai sai ka zan babba wanda za ka tare turin littattafai ga sunan duka iya su kuma ka karanta kaga abin ba haka ƙaramin aiki ne za a yi ba don haka dole ne sai an ebe kiwaya kuma dole ne sai an naci a rayu kullun kuma dole sai an sa kwadai na so a iya abun sannan sai an rika sa lura sannan kuma mutum ya zama yana wanki zuciya ta ya zama a cikin zuciya ta da kyakkyawan niyya kai abun to insha Allah za ka isko an ka samu waɗannan sai saka je can bitali ya zana su ko ala la tanazul ilma illa bi sittatin sawan bika an majmu'iha bi bayani yace zaka'un wa hirsun wa istibarun wa balagatun wa irshadu ustazin waɗulu zama ne sai waɗanda gaban guda shidda dole sai da su aka samu ilimi eh ya ce dole sai ka samu zaka'un ka rika sa watan kaihin hankali wajen karatun da ake yi din amma ana yi misali amma mutum hankalin shi ba ba wani yake ba can wani wurin da bai ka tunani da ba kaga shirin bai yi shi yasa kaji ana cewa wai mutum ya kai wani lokacin kuma sai abin ya wahala tunda an ka zo ana yi yana can kuma yana tunanin gobe kamar kila ga abubuwan da aka bukata gida da sauransu misali ko kaga hankalin bai wurin kenan ba ba magana zaka'un wurin kenan sannan wasu dabarun sai sa lura ita ko lura din nan mutum ya sa lura shi kuma ai bai zai samu sai da natsuwa hankali da kwanci hankali ne sannan zaka iya sa lura din haka gane abu sannan wa bulgatu ko zaka wasu wasu dabarun wa bulgatu sannan in zaka je wani gari ne ya zama kana da guzuri na wanda zaka zauna makarantar in ya zama ba guzuri gashi ka je makaranta kuma ba abincin da za a ci kullum tunanin kamar ina zan samu abin da zan ci da sauransu shi ma kaga an samu rangwame sannan wa ishadu ustazin sannan shi malami ya zama ba kai ne kaka yin gaban kanka ba shi ne zai rika nuna maka ga littafin da ya kamata ka yi shi ba ka gana samun wannan mace yanzu sai ga mutum kawai da shi da sha'awa da sai ga littafi kaza ne ka so a ga ina yi wani ma sai ta ganin cewa ka yanzu ni kamata a ce littafi kaza a ga ina yi sai mutum ya kawo da an kawo wannan girman ka to an samu matsala kenan to shi yasa ya ce dole sai da shiryarwa shi malamin shi zai kallon a to ai zai yi kallon ga abin da zai dacewa in samu ne ka fara yanzu saboda zai san mustawan yanayin fahimtar ka da kuma yadda ya kamata din sannan ya ce wa dulu zamani kuma ya ce sai an daɗe ana yi shekaru za sai ka ga mutum ya shekara talatin da wani abu yana makaranta yana karatu mutanen da wani talatin yana makaranta haɓar gida garin su ba duk karatu ne kai ta ma yanzu da mace ya zo ya cikin shekara ɗaya biyu uku ya yi ƙoƙari kenan wai ya zo shi ma ya zama malami da zana ya ga abubuwan da saura sai ya ga duk ya watsa kuma ya koma haka kuɗi yanzu sai ya ga cewa sun yi kama sun yi samuwa to kaga wannan ne gaskiya ba haka abubuwan suke tafiya ba to wannan dai shine wanda a wato shi irin waɗannan abubuwan gaba ɗayansu wato haka suke tafiya ɗin to shine ake son mutum ya rika yin addu'a na Allah ya ba shi dan na kwarai kaga nan wajen ana so mutum ya rika addu'a na dan kirki kar mutum in bai haihuwa kullun ido ne ruhi shi dai Allah ya ba shi dan kawai Allah ya ba shi dan ba tare da yana cewa Allah ya ba shi dan ma na kirki ba in ba haka nan ba in wai rike kawai shi dan da ya kasu kun to ana iya a bashi dan da amma a bashi wanda shi kai ne sai ya jima ina ma dai da Allah bai bashi din ba kaga an yi nadama kenan abin bai yi ba kenan sai daga ba a dawo ita da na sani tun da inda mutum ya samu wani dan wanda yake mai miyagun halaye wanda shi kai ne mutum har yana jin kunya ma a ce dan dan shi ne ai kaga wannan dan ba bai zama dan dan da mai mai kyau ba kuma karshe kaga irin abin da aka so a samu ba samu ne za a yi ba don mai an makasudin ko ta mutum ya kaso ya aje yana da ya to ai na ma saboda kallon nan gaba zai samu rauni wannan zai tsuha to kaga in ya tsufa yana da wanda za su taimake shi su dauki nauyin shi to amma ka samu wanda suke yin iska wadanda kwata kwata ba su ne ba kai a gaban su ba kaga lokacin da zaka tsufa din bayan karin ka ya kare wajen musu hidima can tunda suna karan dukan su zaka yi ta madu abin da ka samu misali karin ka ya kare gare su sannan kuma sun girma kuma sun ki maka komi su ma ko sun kama su sun na gaba tun sai ga wani ya ta yi ma bariki ko ta wata ba ma kuma ba bai da uwaye shekara ta yi 20-30 wani masu yatsu sai ga dawo kaga duk akwai irin waɗannan ɗin to kaga irin wannan ba a cewa wani ɗanɗan ne wanda yake mai ibiya haushi wannan na kirki to shi yasa ka ji nan Allah yana cewa sifar mu'mini to su ne waɗanda suna roƙon Allah ya ba su ƙorata a yunan sanyin idanu masu ƴaƴa waɗanda suke na ƙware da kuma sauran iyali matan suke nan masu ƙoƙari na ibada wajen kula da addini sannan waje alna suna addu'a cewa Allah ka sanya mu lil muttaqina imaman mu zama mu ne watan shugabanni a cikin harka ta tsoron Allah shine fil khairi a cikin dukkan ayyukan alkhairi wato shine shehu radiyallahu anhu yake cewa to talabul riyasati fid dini la ba'as bihi kaga kenan nan ne neman shugabanci a cikin addini ashe bai da lafi kenan a addini ba na duniya misali kamar yanzu misali sai zan akwai a sai a ce misali akwai abu wanda za a yi na kuma kila ko a ce harka ta limanci misali za a nada liman to dan an samu da wancan da wancan suna so ba lahi bane kenan eh kaga saboda mi saboda ai wani abu da cikin addini nan wajen amma fa kada ya zanho misali ai irin irin wanda matsayin wanda in siyasa suke yi misali wanda ka san wani in wance ya ci wani tambaye ci wani ma kokari ma da yake ma a za a yi ma ko da kashe dan wani ne ya so yi ko da dashi ya samu misali ko ya aibanta shi ko mai wani abu na daban to amma kada kai da zama haka nan ya zama dai da niyyat in an samu kai akwai kokarin da haka so kyakkyawan niyya a cikin zuciyarka wanda kana so akwai wata gudunmuwa da haka so ka baya a cikin addini din in ka samu kada ya zama misali na dai a ce kai kai ne wani din amma in ya zama daɗe wannan ce to abin bai yi ba in ya zama daɗe a ce ai kai kai ne a haliman wane ko kuma kai ne malam wane ko in ya zama dan wannan ne to wannan kan bai yi ba gaskiya ba ai kuma bai ma halatta ba wannan din kwata kwata to da haka shine ya halatta mutum ya nemi shugabanci amma in ya zan da kikkiawan niyya din amma wadabar riyasa ta neman shugabanci fi duniya in na duniya ne shi kan mazmumu wannan wani abu ne na zaki ba a su an yi sun jama'a su da kansu ne za su matsare su ga kai ya kamata a ce da mai kun kadiba yanzu misali bayan wucewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ga sahabbai ba su zo sun ka zauna sun kai takara ba ni ina so ni ina so ba a'a jama'a ne suka ganin wani ya kamata sai na baka sidiku kaga shi ba shi ce na su halifanci ba su ne sun kaga cewa shi ya dace yana ganin a'a a'a amma haka an kada shi din ka gani to irin wannan shi ba sai na Umar ba shi ce na su ba shi sai dana abaka din shi ya kalla ya ga sai dana Umar kai shi ya dace da zai iya daukar wanga nauyi sai ga cewa to bayan ya wuce shi ya kamata a ce ai haka din sannan bayan wuce sai na umar ne sannan su kuma sai an ka yi sahabbai sun ka sun ka zauna suna shawarwari yanzu wa ya kamata kenan to suna ga sai na usman haka dai ne zaka isko ba su ne nema da kansu ba to da haka ga neman shugabanci irin wannan ne to ba a cika su ne ba gaskiya to nan shine Allah yake magana cewa watan su ne waɗanda suke suna neman Allah sun ya su shugabanni a cikin harka na tsoron Allah ayyuka na alkhairi kenan to sai Allah ce ulaika haƙiƙa waɗannan mutanen yujzauna al-ghurfata Allah yana saka musu da darajoja madaukaka a cikin aljanna bai ma sabaru saboda haƙurin da suka yi ala ta'atin lahi bisa ga biyayya ga Allah madaukakin sarki sannan wayo laqauna fiha za su haɗu da wato a cikin wannan matsayin da aljanna din da sun ka samu za su haɗu da tahiyatan wata irin gaisuwa mai kyau wa salaman da kuma aminci daga Allah ma'ana shine saboda ka san mala'iku za su shiga wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin ko suna musu addu'a suna musu sallama salamun alaikum sannan zaka ji a wanda ke menene wanda ke cewa ba za ka su yan janna ba za su je wata magana banza ba illa qilan salaman salama ko sai dai kalmar salam da irin salamun qawlan min rabbir rahim ubangiji ta to wannan kalmar ta salamun sai zama ita ce aljanna ita ce za ta yawan aiwatarwa to Allah ya sa da mu Allah ya ba mu wannan matsayi din to sai Allah ce kuma khalidina fiha khalidina fiha hasanan mustaqarran wa maqama قل ما يابه بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما
ah to sai Allah madaukin sarki yace a bayan haka to shine sai yace to khalidina kuma za su dawwama a cikin wannan watan ni'ima da an kai magana din fiha a cikin ta hasunat mustaqarran sai Allah ya ce lalle wannan matabbata ko ta yi kyawu wa muqaman sannan da wannan wuri wanda yake na zama shi ma hakika ya kyawu Allah ya sa da mu ciki to wannan dama shi yasa wani malami yake cewa shi duk yaban da aka tama aljanna a ce aljanna akwai kaza ya ce shi ba abin da ya ba shi sha'awa wanda ya jin daɗi ne burgewa shi bai kana je da fi haɗin ga aka cewa ba cewa za a zama ha'awa daɗi ya ce to shi da ya burge shi saboda wai kallon in ka diba ai duk abin da za ka samu na jin daɗi in ya zama na ɗan lokaci ne zai yankewa bai gaskiya ƙarshe sai ka ji ma kawai ma dai baka taɓa riƙa shi ba kuma sai ka ji ma har gara ma a ce baka taɓa riƙa ba yawan sai a ce mutum zai riƙa meloyen kuɗi misali ya samu motoci na hawa waɗanda yake su masu kyau da mayan gidaje sai a ce za a waye gari duk su ƙare ƙaf ya kuma yana ƙwarago sai ya yi ƙwarago sannan ya samu abin da ya ci ai gara tuhar kuma bai riƙa su ba saboda riƙa wadda ya musu kasan ya musu sabo yanzu ha kala abinci ne da ya canza kala sutura ce kuma ta canza kala komi na shi ya canza to amma kuma yanzu gashi an ce sun ƙare ka ƙarshe za ka isko ba mutum abubuwa za su dabe bai ciwa ma da rashin lahiya da mai duk sai ka sun dabe mutum gaba ɗaya saboda mai saboda an samu wani canji wanda bai mutum bai saba ba don haka hanga alamma harko wani lokaci ya zama talauci ne mutum ya fara da shi ya sannan daga ƙarshe ya zama ya shiga cikin wadata amma yankewa a ce kana cikin jin daɗi kuma ya yanke to yana da haɗari gaskiya ƙwarai da gaske to wannan shi yasa kaga cewa watan sai aljanna din sai Allah na cewa da ta har abada ce har abada ce saboda in an ka ce za a ƙare to gaskiya abin bazai shi yasa ake cewa watan wai su waɗanda sun ka shiga wuta inda za a ce masu a kullun an ka kwana guda za a rika ɗauka ƙwarar ƙasa guda kullum a ɗauki ƙwarar ƙasa guda to wai zorar da ƙasa ta ƙare ran nan za a haikar da su da cikin wuta ɗin da daɗi za su ji ba wai kuma duk kwanan ƙasa ga ta duniya ba ba ta garin gaɗe ba in kakwada ko ta garin gaɗe an ka ce a ce ƙwara ƙwara ta ƙare ko to wai saboda me saboda suna ganin cewa dai lalle sun san da wata rana sai ta ƙare ɗin to shi kuma yan aljanna su kuma yan an ka ce masu su kuma da za a ce su ma za a rika ɗaukar ƙwarar ƙasa kullum hatta kare rajular da ta kare a da su su ku bakin ciki za su yi fa saboda sun san da sai ta kare da wata rana to shi kare wato shi da matsala dama a ce mutum na cikin nema abun ya canza kuma ya samu karewa to shi ne wanda yake mai munin gaske to Allah ya ba mu ni'ima wadda ba ta yankewa to shine Allah yake cewa a a watan wannan makoma ta yi ta yi kyawu da wurin zama sannan sai Allah ce kul ka gaya musu ma ya abu bikum rabbi to ai ubangiji na ba zai kula da ku ba lawala du'a'ukum in bancin kullun da kuke ta nacewa kuna ta addu'a kuna ta roƙon Allah ai in bancin haka nan da Allah ba zai kula da ku ba shine lawala annallaha in bancin da ubangiji mu da ke sarki ya da'ukum yana kiran ku ila ibadatihi zuwa ga bauta mashi ba laysa lahu hajatun fi khalqikum bai da wata bukata da ba ta a cikin halittar ku saboda ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun saboda ka in bancin haka nan sannan ga su da nacewa koyaushe a duk inda wani abu ya kama za ka ga wani lokaci su kan sun san rashin gaskiya ne su kai amma da abu ya fada kuma yanzu ka wana koda wanda ba musulmi din ba ko cikin musulmi yanzu ka diba gani za ka ga wani duk wani kula da harkar Allah duk ba ta taso ba shi kwata kwata ba shi a gaban shi ba sai in ya shiga wani hali nan kam za ka ji Allah Allah sai ka ga mutum in bai da lahiya misali koyo shi kullun dai Allah duk inda ya motsa dai Allah zai fiya ko wai Allah wai Allah ga sunan dai kuku sai ga mutum ya koma ga Allah amma kuma lokacin yana cikin lahiya daidai duk mancewa yake da wannan in ka ji shi ya faɗi suna Allah sai dai ya ce wurin sallar kila to kaga kaga misali shi ku ba abin da yake bukata kenan ba to shine sai ya zama wato su duk inda za a yi komi sai sun shiga cikin tsarni la Allah an shiga cikin jirgin ruwa da an ga wata ganniya matsala za cirin faruwa sai ka an koma ga Allah to amma da an tsallake kuma sai ka shi kenan dada kuma yanzu ko mota an ka shiga ya gani ko shi dani mutum yake ya shiga shiga mota da ya ga an yi wani galan mai nauyi da yawa kana jin ya yi bismillah ko kaga duk sai ga an koma ga Allah yana da wahala ka dai mutum an yi wani galama na wani mota na ganin hatsari ka ja ya ɓaci da waya kaga ɓacin mauni gare ki nan da ka an san da kai kaga ganganci ne kina kawo Allah to wannan wato shi yasa sai ya zama kenan wannan addu'a ma da suka yi to shine Allah ya ce har in bancin yau wannan da Allah idan ruwa ne ma da su su tunda dai Allah ya ce su zo su yi imani amma ba su yi ba to ai Allah da ba ruwan shi da su ba to sai Allah ya ce faqad kazzabtum haƙiƙa kun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma alqur'ani amma ku sani fa sawfa yakun lizama lalle da sannu watan zai kasance azaba azaba za ta kasance gare ku dawam mata har abada dindindin saboda haka mulaziman lakum watan azaba za ta kasance dawaman ma gare ku ta har abada to da haka wata shine nan Allah yake cewa da haka faqar kazzabtun kun ƙaryata da abinda Allah an ka saukan maku to shine ba sabai kun lizaman din nan wanda shine yake cewa fasafa yakun takzibukum lizaman lakum ay muqtadiyan li azabikum wa halakikum zai tabbatar da azaba ku da dai maku azaba da kuma halaka ku da kuma a wata anan duniya da lahira baki daya to da haka shine malamai suke cewa da haka anan su in ana magana da kafiran makka ne cewa tunda su hankali ta lalle da sannu za su haɗu da azaba ta Allah wanda za ta zama da wama gare su to sai suna cewa to da haka wannan ya faru gare su kenan a ranar yakin badar tunda kaga ran nan ne wanda an ka zo an kai masu da abin da an kai masu wanda aka watan kashi dukkan waɗanda shugabannin su gaba daya dukan su to kaga ran nan azaba ta kasance kenan ta bata gare su din to wannan a shine haka wasu malamai suke fassara cewa watan fasar da kullun zaman din to ana nufin misali wayanan duniya kenan cewa wai wannan azaba din da ta shiga wadda an ka wadda ta sauka gare su kafiran makka din haka sai na abdullahi ibn mas'ud yake bayani da kuma ubay ibn ka'ab da muhammad ibn ka'ab al-qurazi da sayyidina da mujahid da dhahaku da kuma qatada da suddi mamu hasan bin basri shi kuma sai ya ce abinda ake nufi lizaman din nan ne wai ranar tashar kiyama shi kuma ake nufi cewa fasar ku yakunu lizaman azaba za ta kasance gare ku da wamma ta har abada shine amma a lahira ake nufi shine fil akhirati a lahira ba'da ma yahillu bikum fi dunya bayan abin da zai sauka gare ku nan duniya na azaba to da ka fakoce la minhum yawm badalin sab'una da ka sai gashi ko aka kashe mutum 70 kaga su ga gari guda ɗaya rana a ce an rasa mutum 70 kaga rashin na yayi nauyi da ko komi yawan gari da an kace mutum 70 ɗaya rana lokaci guda sun mutu to ai kaga to haka an kawo mutane maka lokacin ma haka sun kai sadda an kai ta wannan yaki na farko su kafin suna ta sai gashi sun dawo ba mutum 70 don an kashe kisa da can kuma manya manya waɗanda aka ji da su ba kaga ina ganin ko da irin ƙananan ƙananan waɗanda ba kowa suke cikin gari ba an kace mutum 70 ya mutu ɗaya rana ga gari ba ƙaramin taɓa gari an kai ba to balle waɗanda addu'a shuwa ga wani waɗanda aka ji da su su ne an ka kashe din to haka an kawo su waɗannan mutanen maka din to shine a nan ake cewa da ƙarshen wannan sura ubangiji madaukin sarki ya ambaci sifofin watan bayan Allah don haka kuma gashi su duk halitta gaba ɗaya duk bayan Allah ne ko mutum ya so ko bai so da duk bayan Allah ne shigo to don haka ga amma dai nan shi Allah yana magana ne ga bayan Allah amma waɗanda wa ibadur rahman ya ce go waɗanda suke suni na ƙware to shine kaji Allah ya zano su din suni allazina yamshuna alal ardi hawanan wa idza khatabahum jahilun qalu salaman ga sunan dai misali saboda su sun kasance cikin zuciyarsu mutane ne waɗanda suke masu kirki masu mutunci don haka ga ba wasu abubuwa na banza a gaban su to shi yasa sai ya zama su kalmar salam din nan shine abin da ya gaban su kuma suna tafiya cikin natsuwa duk wani wanda zai yi jayayya da suwa ya faɗa masa wata magana mara kyawu to za su kawar da kansu ba za su kula da shi ba saboda wai ma'ana shi ana cewa ita kalma duk sanda wani zai gaya ma wata kalma mara kyau ita wannan kalma matsayin mace take fa kai kuma amsar da za ka bakkawa ga wannan kalma mara kyau da aka gaba ka matsayin kamar za ta yi barbar wannan ɗin ci wannan macen kalmar ce daga nan sai me kenan sai haihuwa to haihuwa za ta ba na abin da zai biyo baki na mara kyau tunda mutum ya gama magana mara kyau kai kuma sai kan maimai da amsa akan irin tashi din kaga kalmar tashi ita matsayin mace take kai kuma gana da kai ta yi barbara na tashi fa haihuwa za su yanzu sai kaga sa'in sa ta yawa da yawa sai kawai kaga wani abu yayi nauyi da ya muni wanda ba zai gaba ma kila abu na ya faru sai kaga an su kuma ana tana dama akai to wannan wata shine ake magana kenan to kuma gashi kaga duk Allah ya tabada sabobin cewa su ne waɗanda watan la ya da'una ma Allah ilahan akhar inna wala qatul nafsal lati harrama Allah dukkan sunan dai sai Allah ce kuma dai illa man taba to sai dai wanda yake ya tuba to nan kam ita tuba duk abinda mutum ya aikata baya to tana yanke mashi gaba ɗaya ba komai shi yasa a lokacin sahabbai suna zauna wani lokaci saboda tunani da tsoron Allah sai mutum ya tunana sai ya ga cewa kai kamar yayi laifi ya so amma Allah yayi kaza da kaza da kaza to amma ƙarshe duk da haka nan sai kuma ya ta ganin to shi yanzu wannan abu da ya faru aiko kaman akwai matsala ya samu halaka amma duk da haka nan watan sai dai su zo mutum ya zo wurin maza Allah ya shi ga abin da ya dama shi an yi ako yana tunanin wai an yafe mai zunubin ga to shi ne sai maza Allah ya ce to ai al-islamu yajubu ma qablahu ai duk abu na mutum aikata can baya kamin ya musulunta to inda yanzu ya riga ya musulunta ne to shikenan ai komai ya wuce iyaka dai ba abin da ake bukata to shine mutum ya zama tutuba ma'ana ya ce istighfari da kuma sauran ayyuka na alkhairi domin ya zama watan ya mai gurbin waɗancan duk abubuwan da aikata din to sannan Allah madaukin sarki ya kasance wato yana canza kamar yadda mun kai bayani cewa duk aikin da mutum ya aikata inda ya tuba to ayyukan da ya aikata marasa kyawu Allah yana canza yana canza su sai ya mai da su kyawawa to sannan zaka je wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru ko su ne kuma har yanzu Allah yake cewa duk wanda sun ka watan masu wannan imani in su ne waɗanda in sun ka ciyar da za su ciyar da dukiyarsu ba su yi barna ciki ko ba su kamewa tunan shi ne shi wadda Allah wani yake cewa to alayin faƙo fi sabi da lahi shi ciyarwa wajen daga addinin Allah to don hakan ga ana son shi ma tsakaitawa wala to bazir tabzira kar mutum ya yi almubazzaranci a ciki don haka amma dai kuma sannan kuma wata ayana cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ko mutum ya kame hannunsa kuma ya zama ruwaci ba ko ba a so haka nan din da haka abinda ake bukata da shine abinda malamai suke cewa al-israfu fil infaqi an tudi an an tuda an tudi kullu man in kullu ma indaka wai misali kamar yanzu mutum zai bayarwa sai ya zama duk abin da ya mallaka ne gaba daya sai ta bayar da shiya sai wasu na ganin cewa shine ake ce ma watan banna kama shi shewa sai yake ce a balil israfu an tunfika fi ghairillahi faqat a wanda zai banna ka ce ka ciyar da abu amma ba wajen aikin Allah ba amma in wani aikin Allah ne don misali a ce ka ciyar da duk abin da yake na aikin Allah to ai wannan in duka ne ka ce wannan ba ba ba ba a ce mai banna wannan sai da iyaka inda su samu ne ne akwai bukatar dai a ce kana da wani abu har yake bada misalin cewa wata in ka duba ai sayyidina Abubakar Siddiq ai yayi haka ko tunda kaga a kwanan baya kwanan baya ne mu yi magana akan cewa wato lokacin an zo za a je ana ana kawo watan za a ji bayar da zuwa tabuka ne yakin tabuka to manzo Allah ya yi ko cewa kowa ya yi kokari ne kawo wani abu mai da ke mai muhimmanci mai girma to wanda an ka zo nan ne wanda muke cewa sai na Usman bin Affan ya kawo raƙumi 950 har da kuma doki 50 cikin dubu kenan banda kuma tsaba kuɗi tsakanin su kuma da ya kawo kuma saboda ma kusa shi mawadaci ne to sannan shi ko sai da na Umar shi ma ya zo ya dauke nashi shi ma dukiya dama ko sai na maka san wance in mutabarin cewa dama zaka ga mafi yawanci yana da kokarin son watan kokari gaba gaba wajen ake alheri don ya ci masa yana baka siddiqu kuma ya wuce shi su sabai wajen ake alheri suka suka kishi daga saha ba wai suna jin kishin mutum ba in don wani abun duniya wani abu wanda Allah hore bai ba sai suna kishi ne suna jin zahi abin da Allah bashi ba a su dai a azani in cimma wani wajen aikin alheri shine gaba su kawai sai da na umar sai yana ta ganin yana son ya cimma sai na baka siddiqu wajen ayyuka na alkhairi irin wannan to shi ne ya galan nan kotu ganga kotun da an zo gashi za a yi wanga yaƙi to yau rana ta kama ya samu wata dama da zai amfani da ita to a lokacin da ya tafi duk dukiya ta gaba ɗaya ya raba biyu gaba ɗaya ya kawo rabi duk duka kamar yanzu misali a ce ya mallaki miliyan biyu misali sai ya kwashi kidu miliyan guda misali ya zo ya kawo ai ina ganin mutum duk wanda ya haka na ya kokari ko a ce ka raba abin da ka mallaka biyu ka kawo rabi gaba ɗaya to shine ya kawo har maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambaye shi to kai menene ka kawo me ka baro mai iyalanka sai ce a to ai da ma da yake na raba biyu na baro musu rabi ne ai kaga shi kenan ya raba biyu don haka ga bai ba musu ke bai ba su haka nan ba to sai na baka sadiku shi kuma sai ya zo ya kawo nashi shi ma bayan ya kawo nashi shi ma sai manzo Allah ya tambaye shi cewa to yanzu a menene kai kuma abin da ka baro mai iyalan naka sai ce a to ne kan na baro musu Allah da annabi don haka shi duka ya kawo shi ga daga ko ne raba duk duka ya kwashi abin da ya mallaka gaba ɗaya to to shine sai waki cewa da haka kaga kenan inda banna ce yin haka nan ga aikin Allah to da annabi ya hana afsai na baka ko da ya ce a araba biyu kamar da rabi gida ko to kuma sai an ka ansa din to saboda haka sai ki cewa ka abin da banna da ka ciyar da duke taka wajen wajen wajen aiki wanda ba na kwarai ba za ga wani misali za ga wani haka aikin banna din na shi ɗaya za ga yanzu musamman kamar irin wanda za ga kila yana shan giya ko yana shan wiwi ko wani abu daban za ka ga mafi yawanci da waya ya ɗauki irin naira ashirin ko talatin ko hamsin ya ba aboki ne ko amma yana iya bashi abin sha ɗin ko na ne ko ka gani na ka zai iya bashi yanzu yana iya bashi giya in ta kai naira in ta kai misali ɗari biyar misali kwalbata yana iya bashi kwalba guda misali ya gabe da ita yana iya bashi ya sha amma bai iya bashi da mijika guda bashi ya ce ta yi ta yi abinci ko to kaga kaga su irin wannan shi yake ce ɓanna ɗin kaga wajen abu ne wanda yake ba na Allah ba to da haka wannan shine wannan kenan to sannan da haka wanda ake bukata da ya zama duk inda ya zama abu ne na aiki na Allah to ana so mutum ya rika yi daga gaske kada zama mutum yana baya baya in mutum yana yin baya baya zaka isko karshe kaga sai ya zama kana baya baya ana iya ma ka lokacin da ba aiki ma in Allah ta so ba ma tutuba ka ko sanar da kai ba wai saboda an san kai ba ruwanka ba shi a gaban ka ba ka san ko mutum yana matsayin musulmi a ce in wani abu ya taso na aikin Allah ba amma gaya mashi saboda an san bai taimakawa ka gaskiya wannan ci baya ne gaskiya ba ci gaba bane wannan ko kadan dan yana da kyau koda ba na addini bane in dai abu ne na ci gaba ga unguwa ko ga gari gaba ɗaya an ga ce ya taso to azan mutum yana yi to sai ga kuma shi ka kawo ma jama'a dama dan da magwacin yin wannan abu shi ka sa mutum yayi jama'a jama'a kowa je yana son ka kuma jama'a suka su in sun ga wani abu wanda zai cutar da kai sai da karin su ya kare ko tunda an san kana an san kana yi mawadaci ne kai ka samu wadata amma kuma ga shi kana taimako duk inda wani abu ya taso din zaka iya sa hannunka kai din da gaske da gaske to su ko jama'a duk in sun ga wani abu mara kyau wanda zai cuta maka ba za su bari ba gaskiya za su yi ba sai dai abin da ya karin su kullum to wannan shi yasa ya zama shi cikin addini to ana son mutum ya zama mai kokari wajen taimakawa da abubuwa da suke na alkhairi misali a wanda ya anka zo an ka nemi mutum abu to duk abin da kake da shi din to kai baki abin da gurgudu ba sai dole sai ka ba duk ba a'a amma dai ya zama kana yi kokari din kana bayawa kada zama mutum yana baya ciki wannan sabai abin da suke kenan za a ganin wani gaba ɗaya bai da kori amma zai ci duk wanda za a yi ya ta da ƙwadago da bai samu ko kwangilar da biyu da shi ya samu ya kawo ya zo ya kawo sarka wannan ne su ko munafikai kan su ba a masu daidai su ko kullun da an kai magana su kai su ne su munafikai ne su ne suka wanda an ka zo in an kawo in wani ya kawo hidima misali mai yawa da ya kawo sai ka suna cewa ab kai wangana ne ai ba don Allah kawo don dai a faɗi ne yi kurin kuma in wani ya cece irin wanda a talaka ɗin bai da komi shi kuma ya samu da ƙyar ya ɗan samu da abin da ya samu ya kawo su kuma sai ce kai wangana mai Allah zai da wangana abu su ga sunan dai to shi zaka ji Allah ce Allah su ne waɗanda suke a wato yalmi suna ko wanda yake suna suna sun din mu'minai a cikin sarƙa suna kawo cikin suratul tauba to wai saboda su aikin munafikai kenan amma dai abin da aka so bakin kokarin ka daidai gurgurdan da kake yawa din in kana da dama da zaka yi da yawa ka yi da yawa din in ko baka da dama yi da ko kadan din ne kai mana saboda shi kin bawat ya hi ba da kazan illa don in ya zama kana ganin cewa kai to ni ina son in sarka yanzu amma kuma sai dai naira biyar ɗaya ce na gani gare ni misali kana ganin shi wanda zaka ba kamar ta mai kadan to in dai ba kana da yakinin cewa ai akwai wani abun daban wanda wanda wanda zaka bashi din ba to kin bashi din to shi kuma shi shi shi matsala don shi a wajen Allah aiki na alheri ko mi karamci ne bai da karamci Allah zai saka maka shi saboda sai ka je fa mun amara su kare zartin khairan yarahu ko da ka ba kwaya zarra in ka ce kwaya zarra bai wuce kaman karamin kiyashi ba wai ko kamar haka nan kai aiki na alheri so zaka gala da shi to da in aiki ya taso na Allah ko wani iri ne ya taso to ana son mutai kokari ya sa hannun shi ciki to wannan shine to da yake wannan shine karshen wannan sura ta suratul furqan kuma da yake lokaci yayi za mu kwana nan gobe in mun dawo sai mu tashi a farkon suratul shu'ara'i insha Allah wata da fatan da muka daidai Allah karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana Allah fahimta da mu daidai bai mu ukun gyalawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sauran dukkanin jama'a da suka zo a wannan guri Allah san bukatun kowa Allah biya mu da kowa bukatun su da khairi baki daya da sauran wanda suka kawo sadakoki suna neman addu'a kan bukatun su daban-daban duka Allah san bukatun kowa Allah biya musu masu neman addu'a kan marasa lafiya na gidajen asibiti Allah ya ba su lafiya mu ma Allah ya kara mana lafiya kuma Allah ya kara mana himma mai aiki da lafiya da dace mai aiki da ita masu neman addu'a kan kasuwancin su da manoman mu da masu sana'o'i na hannu da ma'aikatan mu da gwamnati gaba ɗayan su duka Allah sani Allah ya ma kowa jagoranci a cikin lamarin shi baki daya Allah sun ya mu kowa albarka cikin abin da ya mallaka mata masu cikan nasu ma muna masu addu'a Allah suke su lafiya cikin sauki duk ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata muna roƙo Allah ya karba mana Allah ya bamu wata abin da duk ake samu a cikin wannan wata na Ramadan alkhairi Allah ya samu daga cikin wanda yake bata a cikin wannan wata albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين